نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إقواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساك سادواء ونمسلاتي na gwallaga a cikin garin bauchi a yau goma ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan shida miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi sannan ba mu gushe muna magana akan kissar annabi Musa a.s. tare da al-Khadir a.s. kaɗan daga cikin tambayoyi a gurguje akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da salatun tasbih yana son bayani a kanta wannan mun yi bayani akan salatun tasbih a wannan guri a wannan masallaci a tafsirin irajin tafsirin suratul nahl ne farko farkon ta ko cikin ta saboda ka koma can ka ji bayanan ba sai mu maimaita ba sannan kuma yake tambaya sai idan mutum yana sallar nafila sai liman ya shigo masallaci to me ya waje ba yayi idan mutum ya fara sallar nafila liman ya shigo masallaci idan har zai iya kammala wannan nafilar da yake yi kafin liman ya shiga sallar farilla to sai ya kammala to yana raka'ar karshe kuma watakila yana zaman tahiya to ba zai katse ba da shigowar liman amma idan ya kasance liman har ya yi kabbara kabbarar harama ya shiga sallar farilla to sai ya katse wannan sallar tashi shiga sallar farilla tare da liman wannan shi ne abinda sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza uqimatis salat fala salata illa al-maktuba idan aka tayar da sallah to babu kuma sauran wata sallah idan ba wannan tafarillar ba a wata ruwayar fala salata illa allati uqimat babu wata sallah sai wannan da aka yi wa iqama ita ce sallar da za a da za a ci gaba saboda haka yayin da mutum ba zai iya kammala sallarsa ba har liman zai shiga sallar farilla to zai katse sallarsa ya shiga tare da liman sannan kuma abinda ya sallata a ce ya sallaci raka a guda to wannan kai yanzu cewa ladansa zai saraya yana nan tattare da ladansa wanda a ba shi ladansa cikakke na yayi nafila mai raka a biyu wacce ya diya ba za a tauye masa ladansa ba saboda umarni ya bi na ubangiji ta'ala bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam duk wanda kuma ya bi umarnin Allah da manzansa to baya Allah ta'ala baya tozarta ladan waɗanda suka kyautata aikin su a sai wani kuma da yake tambaya yake tambaya akan maganar da aka ce wai Hassan da Husaini ba a raɗa masa suna ba sai bayan kwana bakwai da haihuwa kuma kuma hakan dan an yanka musu dan an yi musu yanka ne wato in ba a yi musu yanka ba shine za a iya sa suna kafin kwana bakwai da wannan maganar ban san ina ya samu ta ba za a sa wa yaro suna sawa'un an yi masa yanka ko ba a yi masa yanka ba kuma ba shi da lokaci ba shi da alaka da wato shi yankan ba shi da alaka da sa sunan ana iya wa yaro suna ma'ana a kira shi da sunansa ko da kuwa ranar yankan ba ta zagayo ba domin ana yi masa yanka ne fiye bisabe a yininsa na bakwai amma da a kira shi da sunansa a ce sunansa kaza a gaya ma duk wanda zai tambaya misali in masa haihuwa ce an yi masa suna ya ce eh na zaɓen masa suna kaza zai iya ba wai sharaɗi sai ya sai ya kwana bakwai ba sannan zai far suna an yi wa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama haihuwa a shegari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi bai kasa masa suna ce na sa masa abdullah ga shigarar da aka haife shi ba tare da an kwana bakwai ba mahaifiyar maryam alaihi salam lokacin da ta haife ta falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha ce wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim yayin da ta haifi yarta maryam sai ta ga ai ba namiji ta haifa ba mace ta haifa da ta haifa tun ta haifi namiji saboda ya yi wa addinin Allah hidima ya yi wa addinin Allah aiki to sai ta ga mace ce to shi ne take cewa ya ubangiji ga shi na haife ta mace Allah ya riga ya san me ta haifa ce wa laisa zakaru kal unsa amma mace wato namiji ba zai mace mace ba za ta zama kamar namiji ba ce wai ni sabbaituha maryam ma da sa mata suna maryam sauraka ba wai sai kwanakin sun zagayo ba sannan ake sa suna ana iya sa suna ma ko ma ba tun kafin a haifi yaro da cikinsa ma wansa na iya cewa in an haife shi musa masa suna kaza shi kenan kai wani ma kafin ya auren ma ya sa wa ɗansa suna in ya haife shi ga sunan shi saboda haka sai ka ji ana ce masa abuwa ne kuma babu wana to jiya muna magana akan al-khadir bismillah wal abubakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا نعم akwai tambaya ɗaya da ya kamata in ansa ta na manta da ita kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto ke tambaya game da wani hadisi ina jin ana ta ko ana yada shi ne a intanet da ke tauye san hukuncinsa wanda yake cewa duk lokacin da da bawa yake sallah ana sanya dukkan zunubansa a wuyansa da kafadunsa duk lokacin da ya ruku'u ko sujada zunubansa suna rika faduwa suna rika zubewa kamar yadda ganye yake faduwa daga daga bishiya to yake kakkabewa daga cikin bishiya to shine yake so ya san matsayin wani hadisi wani hadisi ibnu hibban ya fitar da shi a cikin littafinsa da ibnu nasr a cikin littafinsa ta'zimu qadr as-salah akwai shi a cikin hilya ta abi nu'aym akwai shi a cikin sunan kubra na baihaqi da malamai daban-daban sun fitar da shi da sanadi hasan daga jubair ibn nufair yake cewa abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wani mutum yana sallah kuma ya tsawaita sallarsa ya kai matuƙa wajen tsawaita ta sai abdullahi ɗan umar ya tambaya ya ce man ya arifu haza wa ya san wannan mutumin sai wani mutum ya ce ni na san shi sai abdullahi ya ce laukuntu a arifuhu la'amartuhu an yutilar ruku'a wasu juda da a ce na san shi da na umarce shi ya tsawaita ruku'u ya tsawaita sujjada فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي سمو ناجما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا تشوا إن العبد إذا قام يسلي باوا يا إن يتسايا ينا سلا أتي بذنوبه فوضعت كلها على رأسه أو على أتقيه za a zo da idan bawa ya tsaya yana sallah za a zo da zunubansa gaba ɗayansu sai a zuba su a kan kansa ko kuma a watar wayar ala'ati ƙaihi a kafaɗinsa falamma fakullama raka a usajada ta saƙatat a anhu duk sanda ya yi ruku'u ko ya sujada sai su rika kakkaɓewa sheikh nasiruddin albani ya ambaci wani hadisi a cikin silsilar hadithu sahiha shi da hadisi na 1398 wadar wayar ko wannan hanyar da ya kawo hanyar Jubair ibn Mut'im Jubair ibn Nufair afwan wanda a ciki yake cewa wannan bawan Allah yana sallah yana tsawaita sallah Abdullahi dan Umar ya ganshi yace akwai wanda ya san shi wani mutum yace ya san shi shine Abdullahi dan Umar yace da na san shi da na umarce shi da ya tsawaita ruku'u da sujada akwai wata ruwayar shi wani hadisi wanda take cikin tarwayar ibnu hibban din kansa abinda take cewa la'amartuhu bi kathrati sujudi ruku'i was sujud da na umarce shi da yawaita ruku'i da sujjada wannan lafazin a fahimta ta yafi inganci akan tsawaita ruku'u da sujjada saboda kamar ya ganshi yana dogon karatu a tsayuwa a tsaye a tsaya yana wato yana dogon karatu kaga yana tsawaita tsayuwarsa kenan to shi da yake nuna masa yawaita sujjada ruku'u da sujjada yafi sama da tsawaita karatu wato wato ma'ana yayi na filfilin raka'o'in da yawa yafi akan ya tsawaita abin nan in ko mun dauka yana nufin tsawaitawar to yana nufin ruku'u da sujjada suna da falala sama da falalar tsayuwa dadewa a cikin ruku'u da dadewa a cikin sujada suna da lada sama da dadewa a cikin a cikin ruku'u a cikin tsayuwa akwai a cikin littafin az-zuhud na ibn al-mubarak da shi kansa littafin ta'zimu qadr as-salah da ibn nasr sun ruwaito da sanadin da la ba'sa bihi daga isma'il ibn ubayd yake cewa na cewa abdullahi dan umar wata rana أطول الركوع للقائم في الصلاة أفضل أم طول السجود mutumin da yake tsaye yana sallah ya tsawaita ruku'u ne ya fi falala koko ya tsawaita sujjada to sai ce da shi yabna akhi khataya al-insan fi ra'sihi wa inna as-sujud yahuttu al-khataya kurakuran mutum suna kansa sujjada tana kakkabe kurakurai ko laifuffuka a dunkule shi dai hadisin wannan ya inganta kuma yana nuna falalar wato sujjada ruku'u da sujjada kuma yana nuna duk sanda mutum ya yi ruku'u ko ya sujjada to ana kakkaɓe masa kurakuransa da wannan da cewa malamai sun a fassara waɗannan laifuffukan da ake kankare mutum shine al-saga'ir ba al-kaba'ir ba alkaba'ir abinda yake kankare wa mutum su shine at-tauba ya tuba ya koma ga Allah haka wasu malamai suka fassara al-khataya anan da cewa as-sagair ake nufi wallahu a'lam a jiya mun fara magana akan qadiyya ta farko wacce tana da muhimmanci kwarai da gaske cikin abin da ya shafi kissar al-khadir alayhi salam wanda warware ta a warware wannan kaziya yana taimakawa kwarai da gaske wajen a rushe wasu miyagun aƙidu da aka gina akan kisar wannan kaziya ita ce shin khadir alaihissalam annabi ne ko kuma waliyi ne shin annabin Allah ne ko kuma waliyi ne karshen kissarsa za mu ga inda yake cewa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra wa ma fa'altuhu duk abinda nayi dinnan ban yi shi ba da radin kaina wato ban yi gaban kaina ba ma'ana ba ijtihadi kawai yayi ba ko wata fahimtar sace kawai ya aiki da ita wannan ta sa wasu malamai suka ce ana masa wahayi in ana masa wahayi kaga annabi ne to shine aka samu sabani tsakanin malamai wasu suka ce wasu abinan akan cewa khadir annabi ne ko kuma waliyi ne akwai daga cikin malamai wanda suke cewa waliyi ne suka ce waliyi ne ba annabi bane saboda babu a wani nassi karara da ya bayyana cewa annabi ne abinda duk aka ce mana kawai abdan min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما أما بأتي النبي ne wanda ake masa wahayi ba daga cikin masu wannan fahimta akwai Abu Ali ibn Abi Musa al-Hanbali akwai Abu Bakar al-Ambari daga cikin sufaye akwai Abu al-Qasim al-Qushairi ko ma kace dukkanin sufaye wannan shine fahimtar su kamar yadda Ibn Arabi at-Tai yake cewa sabanin annabi ne shi ko ba annabi ba ne ya ce wannan a gurin ahalun zahiri ne masu bin zahiri amma mu waɗanda muke wato masu bin baɗini wato ‘yan haƙiƙa mu a wajenmu inda na makto'un bihi min al'auliya ila min annabiyyi mu a gunmu ba ma ko shakka cewa wannan mutum yana daga cikin waliyai ba daga annabawa ba to daga cikin hujjojin da suka kafa hujja da shi cewa khadir waliyi ne ba annabi ba ne sun yi hujja da cewa ya huda wannan jirgin ruwa ya kashe wannan yaro annabi musa alaihissalam sai ya buɗi baki ya ce da shi laƙar ji ita shai'an nukura da ya kashe yaron nan su ce laƙar ji ita da ya kashe da ya huda jirgi sai ce laƙar ji ita shai'an imra da ya huda abinda da ya kashe yaro sai ce laƙar ji ita shai'an nukura ce lalle kayi abin da yake a laifi ne babba ko kayi mummunan aiki to shi ne suka ce da a ce annabi ne da a ce khazir annabi ne to da ba zai yiwu ba annabi musa alaihissalam ya iya faɗa masa wannan maganar ya yi masa irin wannan inkari saboda ai inda ya san annabi ne to ai zai san cewa annabi ma'asumi ne ma'asumi kuma ba ya yin abin da ba shi ne allah ta'ala ya umarce shi ya yi ba saboda ka in kuwa har ya yadda ya yi masa inkari tare da ya san annabi ne annabi kuma wahayi ake masa to da sai ya halaka da wannan ya zama da ya fada cikin bata ko ya fada cikin kafirci wanda kuma bayyuwa a siffanta annabi musa alaihissalam da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu to tun da kuwa har ya buɗi baki ya ce wa khadir laqad ita shay'an nukura to wani alama ce da take nuna cewa ya fahimci khadir ba annabi bane a waliyi ne wannan hujja ta farko kenan hujja ta biyu sun yi hujja da mafarkin da Ibrahim Taimi Ibrahim Taimi yayi wani mafarki Ibrahim Taimi tabi'i ne ce yayi wani mafarki cewa ya hadu da Khadir Khadir ya karantar da shi wasu yan kalmomi wanda shi kuma yace ya ji su daga Jibril lokacin da ake lankana wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jibril yake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kalmomi sai ibrahimu taimi a cikin baccin nasa sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da khadir ya gaya masa cewa ya ji ana koya ana koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kalmomi wato jibril na koya masa wasu kalmomi shine yazo yake koya masa shi ma to sai ibrahimu taimi ya ce sai na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan sai wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sadaqal khadir khadir yayi gaskiya har inda yake cewa huwa sayyidul awliya'i shi ai shine shugaban waliyai duka to wannan ce mafi wato bayyanar hujjojin da suka yi hujja da shi wani abin da za su hujja da shi kasa yake da wannan wannan da shine mafi girman hujjar da suka yi hujja da ita akan cewa khadir waliyi ne ba annabi ba ne amma idan muka dubi hujjarsu ta farko da suka ce inda a ce annabi musa alaihissalam ya san cewa khadir annabi ne to ba zai masa inkari ba ba zai nuna bai yi daidai ba tun da ai ya san annabawa masu mai ne wannan ba dole ba ne wannan magana da suka faɗa ba dole ba ce don ya san shi a matsayin annabi ba zai hana shi ya masa inkari ba annabi haruna annabi ne ko ba annabi ba ne annabin allah ne shi ya roƙe shi shi ya roƙi allah ma ya ba shi annabtar ko lokacin da allah ta'ala ya masa wahayi ya ce ya je gun fir'auna ya masa wa'azi ya ce wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni ce dan uwana harun ya fi ni fasahar harshe ka hada mutane da shi ka aika mu kaga annabi ne manzo fa arsilhu mai annabi ne manzo yace ka aika shi tare da ni kuma Allah ta'ala ya ansa masa abin da ya roƙa ce kan utita su'laka ya Musa yace an ansa maka roƙon da kai saboda haka izhaba bi ayat kuje ku bi dinna aike ku amma lokacin da annabi musa alaihissalam ya tafi gana da ubangiji lokacin da ya je karɓo attaura allinin attaura banu isra'ila suka koma bautar ɗan maraƙi wanda samiri ya jefa su kansa ya ɗora su a kai nan musa da ya dawo bayan kwana arba'in ya samu mutanensa suna bautar ɗan maraƙi me ya gaya wa ɗan uwansa harun me ya gaya masa يا هارون ما منع ما منعك أن تتبعني ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا أفعصيت أمري yace ya haruna me ya hana ka ba za ka bi bayana ba ka je ka same ni lokacin da ka ga sun bace afa asaita amri ka ka ka ka ka saba umarni na dan ya bashi umarni yace ikhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin ka zauna ka kula da da mutane na ka gyara musu aqidar su da fahimtar su kada ka bi hanyar waɗanda suke ba masu barna to kuma gashi yanzu ya dawo ya samu mutanensa sun koma suna bautar ɗan maraki shi ne a lokacin ya kama fa aka zabi ra'asi a khihi ya jurruhu ilai ko yabna umma innal qauma innal qauma istad'afuni wa kanu yaqtulunani fala tushmit bi al a'da wa la taj'alni ma al qaumi zalimin ya kama kansa yana jansa yana jansa ya ce ya ɗan uwana mutane na sun ganni a matsayin mai rauni wato sun rena mun don haka kada ka sa makiya su rika yi min dariya abinda a cikin suratu tsahala ta khuz bi lihiyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarfuq qawli kada ka kama gashi na kaka kama mun kai wato gashin kaina kaka kama mun gashin gemu na dan annabi Musa ya kama gashin kansa da gemun sa yana ja yana fada ya akai kabar su suka bace wannan annabi ne annabin Allah ba zai taba yarda a bauta ma wannan Allah ba sai dai abin da yafi karfin sa bayan da zai to kaga inkari yayi annabin Allah wannan ga wanda ya san annabin ne shi ya roƙi Allah ma a sa shi annabin to me ya sanar da mu cewa annabi Musa a.s. lokacin ya san ma cewa cewa khadar din annabi ne ai babu abin da yake nuna mana cewa da farko ya san ma annabi ne da farko tunda Allah ce masa yayi kawai akwai wani bawa mu ka je gurinsa amma ba a sanar da shi cewa annabi bane bai fahimci haka ba sai ƙarshen kissar bayan za su rabu ya ce wa ma fa'altu an amri ya ce wannan abin fa da dai ba fani na sa kaina ba a lokacin yake sanar da shi cewa wahayi ake masa ba sharaɗi ba ne annabi musa alaihissalam ya san duka annabawa ko sharaɗi ne cewa kowane annabi sai ya san annabawa gaba ɗaya ya san manzanni gaba ɗaya allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk mun aiko da manzanni gabaninka daga cikin su akwai wanda mun gaya maka labarin su akwai wanda bamu gaya maka labarin su ba saboda haka ba sharadi bane kowanne manzo ya zo sai ya san annabawan da suke da Allah ya aiko gaba daya don haka a lokacin bai san annabin Allah ba ne bai san da wahayi yake Allah yake aiki ba don da ya san cewa abin da yake yi in Allah ne yake cewa yayi ba yadda za a iya ja da shi ai sai daga ƙarshe ne shi Khadir alayhi salam yake gaya masa cewa wa ma fa'altuhu an amri wannan abu da nayi ban yi shi da radin kaina ba wannan na ɗaya kenan na biyu wanda yake nuna cewa waɗancan dalilai ba dalilai ba ne dalilan da za mu karanta za mu ambata nan gaba waɗanda suke nuna cewa annabi ne sannan dalilinsu na ibrahim ƙisar ibrahim taimi cewa ya yi bacci ya gamu da khadir khadir ya koyar da shi wasu kalmomi ya ce masa shi ma ya ji sanda ake karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam da jibril yake karantar da shi su waɗannan kalmomi daga nan ya ya ɗauko su shi kuma ibrahim taimi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa ai khadir gaskiya ya faɗa kuma yana daga ciki shi ne shugaban waliyai wannan magana magana ce da ba ta da wani dalili na farko dai ba wani isnadi da za ka iya kawowa na wannan kisar kissa ce da ake faɗarta amma ba ta da wani isnadi da ka'idar magana a ka'idar hikaya a ka'idar nakali duk abin da za ka wato hikaito shi ka jingina ma wani wanda ya gabace ka dole ne ka kawo sanadin da yake tabbatar da wannan abin zuwa ga wannan mutum wanda kuma littattafan tarihi da littattafan tarajum waɗanda aka rubuta akan tarihin malamai babu wani littafin da ya kawo wannan kisar babu shi saboda haka in ana so a yi hujja da wannan sai a fara kawo isnadin ta tukunna a tabbatar da isnadin sannan a yi hujja da shi ɗaya kenan na biyu a wannan mafarki ne mafarki ba a hujja da shi akan abin da ya shafi aƙida kai ko abin da ya shafi shari'a ba a hujja da mafarki ka ce kayi mafarki an ce da kai ka rika yin sallah raka'a kaza a lokaci kaza da sifa kaza ko kaifiya kaza inda ake amfani da mafarki shine ya zama na mafarkin ya zo da wani abin da shari'a da bance ta umarni da shi kawai dai an karfafe ka ne a cikin mafarki kamar a cikin mafarki ka ji ana cewa wani ka rika taimakawa iyalanka ko wani ka rika yi wa iyayenka biyayya to daman shari'a ta umarce ka da wannan watakila ko an ga sakaci ubangiji ta'ala ya sanya maka wannan mafarkin domin ya ƙara faɗakar da kai a farkar da kai kanka koma kan abin da yake daidai amma abin da shari'a ba ta zo da shi ba kwata-kwata don ka gani a mafarki an ce ka yi wannan ba za ka yi ba malamai suka ce ko da za ka yi mafarki ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a sifarsa ta manzan Allah ya ce da kai ga wani abu ka yi shi kuma wannan abu baya daga cikin abin da ya shar'anta kafin ya koma ga Allah malamai suka ce ba za a aiki da wannan ba kuma alama ce da take nuna cewa a mafarkinka akwai matsala akwai abin da ba daidai yake ba saboda addini ya riga ya kammala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati haka babu kuma yiwuwa a ce bayan an ce addinin ya kammala kuma a ce akwai wani abu da za a rika biyo baya da shi ana gaya ma wani da wani da wani su su yi bayan ba a gaya wa abubakar da umar da sauran sahabbai ba kai a zagayo kuma ana gaya maka cewa ai akwai abu kaza ma addini ne su ba a gaya musu ba amma kai an gaya maka kai kai to wanda ka ga ya yadda da wannan to akwai sakarci cikin lamarinsa saboda haka wannan kissa tana yi wa wani ne daga cikin irin waɗanda suke ƙwarin ɓata addini masu ƙirƙiro ta domin su halatta wa kansu yin abin da ya saba wa shari'ar Allah da da'awar cewa suna iya karɓar wani abu a cikin bacci daga annabi sallallahu alaihi wa sallam su yi aiki da shi wanda kuma wannan abu ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba magana ta biyu ita ce maganar da ɗaukakin malamai mafiya yawancin malamai da waɗanda suke bin abu dalla dalla suna bin abu suna tantance shi suka yi na cewa Khadir alayhi salam annabi ne annabi ne daga cikin annabawan Allah Qurtubi yayi nasi akan wannan a cikin tafsirinsa haka nan Abu Hayyan al-Andalusi mai littafin al-Bahr al-Muhit shi ma a tafsirinsa karkashin wannan ayar a yayi nasi akan sa akwai Abu al-Abbas al-Qurtubi wanda shine babban malam shine babban malamin shi Qurtubi da muka fi sani Abu Abdullah akwai al-Qurtubi Abu Abdullah shine mai tafsirin al-Jami' li ahkam al-Qur'an akwai malamin sa malamin hadisi ne babba wanda shi kansa kurtumin yana yawan ɗauko maganganunsa zai ce ƙala shekuna ƙala shekuna yana nufin malaminsa abul abbas al-kurtubi abul abbas al-kurtubi yana littafin al-mufhim wanda ya yi sharhin hadisan da ya rairayo su daga cikin sayo muslim to a ciki yake cewa wa zahiru min siyaƙi ƙissatihi ko min masaƙi ƙissatihi wasu ƙira'i ahwalihi ma a ƙaulihi wa ma fa'altuhu an amri أنه نبي يوحى إليه بتكاليف بالتكاليف والأحكام كما أوحي إلى الأنبياء آه كما أوحي إلى الأنبياء gaira annahu laysa bi rasul yake cewa idan aka dubi zahirin kiyasin kissar kissar khadir tare da annabi Musa alaihi salam aka bibi halayen da khadir ya nuna tare da maganarsa ta ƙarshe din da wama fa'altuhu an amri ban yi abin nan da nayi ba wato da radin kaina yace in aka dubi wannan za a fahimci annahu nabiyyun khadir annabi ne yuha ilaihi bit takalif wal ahkam ana masa wahayin takalif umarni da hani da kuma hukunce-hukunce kama uhiya ilal anbiya kamar yadda aka yi wahayi zuwa ga annabawa sai dai a yadda shi abul abbas al-qurtubi ya fahimta yace sai dai annahu laysa bi rasul ba manzo bane annabi ne amma ba manzo ba wannan magana ita ce maganar da almajirinsa abu abdullahi al-qurtubi shi ma ya ambata a cikin tafsirinsa yace wal khadiru nabiyyun inda al-jumhur khadir alayhi salam annabi ne a gurin daukakin malamai yace akwai wanda suka ce abdul salihun gairu nabi bawan Allah ne nagari amma ba annabi ba yace wal ayatu tashhadu bi nubuwwatihi yace amma ayar da aka karanta wa ma wa ma wa ma fa'altuhu an amri tana kafa shaida tana bada shaidar cewa annabi ne ce li anna bawatina af'alihi la takunu illa bi wahyi saboda abubuwan nan da ya rika yi ayyukan nan da ya rika yi a ɓoye ba zai yi yayi su ba sai da wahayi ba zai yi su ba sai da wahayi wa aidan fa innal insan la yata'allam wa la yattabi'u illa man fawqahu kuma a ka'ida mutum baya koyo ko ya zama yana biyayya sai ga wanda yake sama da shi wa laysa yajuzu an yakuna fawqa an-nabiyyi man laysa bi nabi bai yiwa a ce ga wani wanda ba annabi ba amma annabi yana ya je yana masa biyayya ce ba zai yiwu ba ya ce akwai waɗanda suka ce mala'ika ne Allah ta'ala ya umarci annabi Musa a.s. ya koyi ilimin baɗini a wajensa abu abdullahi al-kurtubi ya ce wal'awwal sahi maganar farko ita ce daidai cewa annabi ne ba mala'ika ba kuma wannan magana ita ce ibnu ashur a cikin littafinsa a tahrir wa tanwir ya ce ita ce zahiri ita ce tafi bayyana a cikin maganganun malamai ya ce wal'azhar annal khadira nabiyullah nabiyun alaihi salam wa annahu kana muhan ilaihi bima uhiya ya ce zahiri yana nuna cewa shi khadir annabi ne kuma abinda yake yi wahayi ne ubangiji ta'ala ya yi masa har ila yau ita ce maganar da nu'man al'allama nu'man al'alusi ya a cikin littafin saruhul ma'ani tafsirin saruhul ma'ani ya ce wal jumhuru ala annahu alaihi salam nabiyyu wa laysa bi rasul ya ce mafiya yawan malamai abinda suka tafi akan su cewa al-khadir annabi ne ba manzo ba wal mansuru ma alaihi al-jumhur ya ce kuma wannan magana da manyan malamai suke kanta ya ce ita ce abinda ya kamata a goyi baya wa shawahiduhu min al-ayati wal akhbari kathira ya ce dalilan wannan magana a cikin wato ayoyi da kuma hadisai suna da yawa daga cikin dalilan da suke karfafa wannan magana cewa ita ce daidai kamar yadda muka ji daga bakin waɗancan malamai shine siyaqu umumi siyaqil qissa in aka dubi yadda qissa ta taho yadda Khadir alayhi salam ya huda musu jirgin ruwa yadda ya kama yaro ya kashe wanda bai yiwa yi irin waɗannan ayyuka ba tare da akwai wahayi daga Allah ba shi yasa a baya can al-qurtubi yake cewa al-ayatu tashhadu bi nubuwwatihi li'anna bawatin af'alihi la takunu illa bi wahyi bai wa irin waɗannan ayyuka kaga kayan mutum kawai ka lalata masa kaga yaro haka kawai ka kama shi ka kashe shi bai zai yiwa haka kawai ba tare da da wahayi ba haka nan ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari a cikin isaba littafinsa al-isaba fi tamyiz as-sahaba al-isaba kamar da za mu yi bayani anan ya yi tarjamar khadir alaihissalam a cikin littafinsa al'isaba fi tamizis sahaba littafin da ya ware domin tattara sunayen waɗanda suke sahabbai ko waɗanda aka ce sahabbai ne ya tattara sunayensu a cikin wani littafi sunan shi al'isaba to ya kawo kissar khadir a cikin littafin za mu ji dalilin da ya sa ya ambaci kissar khadir da cewa gashi a zamanin annabi musa ya rayu amma kuma gashi ya sa shi a cikin sahabbai cikin littafin da ya ware domin rubuta sunayen waɗanda suke sahabbai ko tarihin waɗanda suke sahabbai ko waɗanda aka ce sahabbai ne to a cikin wannan littafi da kuma littafinsa yana da littafi sunan shi az-zahrun nadr fi akhbari ko fi naba'il khadr wanda ya ware shi musamman domin bayani akan kissar Nabi Khadir alaihi salam da labarurrukansa to a cikin wannan littafi yake cewa ghalibu akhbarihi ma'a Musa hiya dallatu ala tashihi qawli man qala innahu kana nabi yace galibin labarurrukansa tare da Annabi Musa sune mafi girman dalilin da suke nuna cewa annabi ne abinda ya faru a cikin kissar wannan abu shi ke nuna cewa khadir alaihissalam annabi ne dalili na biyu fadar Allah ta'ala da ya ce fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma sai suka sami wani bawa daga cikin bayinmu wanda muka bashi wata rahama daga wajenmu sannan muka sanar da shi da wani ilimi daga wajenmu to yawancin malamai tafsiri jamahiru ulama'i mufassirin sun fassara rahama a cikin wannan aya da cewa ana nufin wahayi ana nufin wahayi sun ce kamar yadda shankiti muhammadu al'aminu shankiti rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin adwa'ul bayan yake mana bayani yake cewa ita rahama a alkur'ani ta zo da ma'anar annabci an yi amfani da rahama a alkur'ani ana nufin annabci ce kamar inda allah ta'ala yadda yake cewa wa ƙalu launanin zila hazar ƙur'an ala rajulin min alƙaryatai ne azim أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إلى آخر الآية يتي الله تعالى يكي تيوى جميل كافري قريشاوى سنة تيوى النبي صلى الله عليه وسلم سكتي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم سكتي ميهنا بأسوكا دون القرآن ga wani babban mutum ba daga cikin alƙaryun nan guda biyu wato a zaɓi wani babban mutum wanda ake wani mashahuri wanda ake yi wa ɗa'a ake wa biyayya ake ganin girmansa a garin makka ko kuma a garin ɗa'ifa a saukar masa da alƙur'ani sai a saukar ma da wannan wanda mun san cewa wato yaro ne matashi a gaban idanmu ya taso ya za a zaɓe shi shi a bashi ba za a zaɓi manyan mutane ga irin su abu jahal nan a ba su abin da sai a ba wannan shi ne Allah ta'ala ya musu martani ya ce ahum ya ƙasimuna rahmatar rabbik su suke raba rahamar ubangijinka malamai suka ce ma'ana su suke raba annabci da za su ce a ba ma wannan ka a ba ma wancan to kaga kalmar rahma a nan tana nufin annabci haka nan ubangiji ta'ala yana faɗa a ƙarshen suratul ƙasas wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik wala takunanna zahiran lil kafirin Allah ta'ala ya ce baka tunanin baka fatan cewa za a wato za a yi maka wahayi na littafi daga ubangijinka illa rahmatan min rabbik sai dai rahama ce daga ubangijinka wato wannan baka littafi annabci ne daga Allah ka kalmar rahama anan ta zo da ma'anar annabci to haka nan al'allama shankiti yake faɗar cewa shi ma ita ma kalmar ilimi ai an yi amfani da ita ana nufin annabci da nan Allah cewa allamnahu min ladunna ilma ilimi yana zuwa da ma'anar annabci ya ce kamar inda Allah ta'ala ke cewa an zala alaikal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da falalar da ya masa yace masa an ya saukar maka da littafi da hikima sannan ya sanar da kai abinda baka sani ba ta yaya Allah ya ta'ala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda bai sani ba ta hanyar me ta hanyar annabci ta hanyar bashi annabci ce kaga allamaka malam takun ta'lam shine bin nubuwa sannan a kissar annabi yusuf alayhi salam yake magana akan akan yaqub alayhi salam da yace wa ƴaƴansa su shiga idkhulu ya bani yadkhulu min babin la tadkhulu min babin wahid wa idkhulu min abwabin mutafarriqa وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي أقوم قضاها سألا أجمي وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون النبي يعقوب الله تعالى yake gaya mana yake cewa ya gaya wa ƴaƴansa lokacin da za su tafi Masar yake cewa in kun je kada ku shiga ta kofa guda ɗaya ku shiga daban-daban ta kofofi daban-daban yake cewa ba zan wato binnan ادخلوا من باب ولا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء bazan wadatar muku da komai a gurin Allah ba wato cewa ku rarraba kanku ku shiga ta kofa daya ba wai dan zan iya kabe muku kade muku wani tsautsayi bane idan zai same ku amma dai daukan mataki da da taka tsantsan yana da kyau wato a dauki matakai kada abu ya faru yana da kyau duk da cewa mutum ba zai iya kaɗe wa kansa ba ko wani ya kaɗe masa amma ka ku haɗu ku duka ga ku samari zara ta haka a gan ku kun shigo da baki a gari to sai a samu ku ido shi yasa ya ce su shiga ta ƙofofi daban-daban to sai Allah ta'ala yake cewa wa innahu lazu ilmin lima 'allamna shi annabi yaqub yana da wani ilimi yana da ilimin da muka bashi wani ilimi ne Allah ya ba wa annabi yaqub alayhi salam annabta ilimin wahayi to kaga shi ma ilimi yana zuwa da ma'anar da ma'anar da ma'anar annabta to da Allah ta'ala ya ce fa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma kaga wannan ma aya ce da take nuna cewa Khadir alayhi salam annabi ne daga cikin annabawan Allah sannan dalili na uku fadar Allah ta'ala a cikin kissar qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا كاغا أنا النبي موسى عليه السلام ne yake cewa zai bi zai bi wato Khadir alaihi salam akan ya koyar da shi suka ce ghairun nabi la yasihu an yakuna matbu'an lin nabi wanda ba annabi ba bai yiwa ya zama shugaba ya shugabanci wanda yake annabi shi ba annabi bane amma ya zama annabin shi yake yi wa biyayya duk irin yadda ya kai ga matsayi ba zai yiwu ba shi yasa ibnu hajar al-asqalani yake cewa a cikin isaba da fathul bari da sauran abin da littafin sa az-zahr an-nadir yake cewa fa kaifa yakunu an-nabiyyu tabi'an li ghairi nabi ta yaya za a yi wanda yake annabi ne yabi wanda ba annabi ba sannan ya kawo magana thalabi da yake cewa huwa nabiyyun fi sa'ir al-aqwal cewa shi dai wannan mutum annabi ne dan bai yiwa wanda ba annabi ba ya zama da shi yake jagorantar wanda yake annabi ne a hujja ta hudu a hadisin da muka gabatar na sayul bukhari inda Allah ta'ala ya ce wa Musa alaihissalam balali bi majma'il bahrain abdun huwa a'lamu minka liba bi majma'il bahrain a majma'ul bahrain akwai ina da wani bawa wanda ya fi ka ilimi hafiz ibn hajar yake cewa kaifa yakunu ghayrun nabiyyi a'lama minan nabi ta ya za a ce wani ba annabi ba kuma yafi annabi ilimi to shi ne yake cewa shi ibn hajar yake cewa wala raiba babu ko shakka an na ja'ala ghairin nabiyyi a'lama min annabi a yadda cewa akwai wanda ba annabi ba amma zai fi annabi ilimi yace babu fatahu zanadiqa wata kofa ce da zindikai ne suka bude ta yace yace wani daga cikin manyan malamai yana cewa awwalu uqad awwalu uqadin yuhallu min az-zandaqa i'tiqadu kawn al-khadri nabiyyan yace farkon kullin da za a warware na na zindikanci kulli na farko wanda in an warware shi to an an dauko hanyar rushe zindikanci shine a rushe aqidar cewa khadir wato a yadda cewa khadir annabi ne da an zar da an yadda cewa khadir annabi an warware wani kulli na zindikanci babba ya ce li'annan zanadika ya ce saboda zindiƙai ya tazarra'una bi kaunihi gaira nabiyyi suna fakewa da cewa khadir ai ba annabi ba ne ila annal waliya afdalu don su kai ga cewa ai waliyi ya fi annabi daraja har wani daga cikinsu yake cewa makamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali ya ce wai matsayin annabci a lahira ko a barzakh matsayin annabci fuwaikar rasul ya ɗanɗara wato ya ɗanɗara manzo amma bai kai wali ba wato annabi ya ɗanɗara manzo kaga yadda ya mai da sama ta kuma ƙasa yadda matakan suke a wajen manzo annabi wali ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada annaba su ne farko to manzo yana game da annabin da ba manzo ba sai kuma wanda yake ba annabi ba wani salihin mutum shahidi ne ko siddiki ne ko wanda dai kalmar walittaka duk za ta kunshe su to shi sai ya juya abin sai ya mai da shi waliyi sai annabi sai manzo shi ne a ƙarshe to kaga waɗanda masu wannan aƙidar ba yadda za a yi in suna da wani da suka yadda waliyi ne su darasta annabin Allah ta'ala za su iya cin mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan rike wani wanda suke ganin shi waliyi ne don suna ganin mukaminsa yana sama da mukamin manzo to shi ne ibn hajar yake cewa ko shi wannan babban malami da ibn hajar yake ɗauko maganarsa yake cewa farkon abin da za mu rushe na aƙidar a wato na aƙidar zanadika shi ne a yadda khadir alaihissalam annabin allah ne ba maganar walittaka ake ba maganar cewa huwa a'lamu minka baya nuna yafi annabi Musa alaihi salam ilimi kamar yadda muka faɗa saboda dan kasancewarsa ya san wasu abubuwa da Allah ta'ala ya sanar da shi wanda annabi Musa alaihi salam bai sani ba baya nuna cewa gaba daya ya zarce annabi Musa alaihi salam ta kowanne nahiya kamar yadda al-hudhud tsuntsun nan al-hudhud yake ga wa annabi Sulaiman yace ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin lokacin da ya dawo daga saba annabi suleiman yana neman sa bai ganshi ba da yazo yake cewa ahattu bima lam tuhib bihi na san na je na san na san abin da kai baka sanu ba na gano abin da baka gano ba wanda baya nuna cewa hudu hudu ya fi annabi suleiman alaihi salam dan ya san abin da annabi suleiman bai sani ba na labarin mamlakati saba' hakanan kisar da muka faɗa ta mutanen da suke yi wa dabinin su kirili annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wucewa ya ce ai da ba ko na ba ma sai kun yi ba kuma a shekarar da ya zama da ba samu ƴaƴan dabino sosai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su antum a'lamu bi amri dunyakum ai ku kuka fi ilimin abin da ya shafi duniyar ku wannan ba shi yake nuna dan sun san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba dangane da kililin dabino shikenan kuma suna sun fi shi gaba daya a'a ko kusa hujja ta biyar maganar Khadir din da ya faɗa ta ƙarshen kissa yace wa ma fa'altuhu an amri wannan karara Khadir ya fito shi da kansa ya bayyana annabcinsa wanda abin da annabi Musa alaihi salam bai gano ba a ƙarshen a farko farkon tafiyar ƙarshen tafiyar da suka zo rabuwa sai ya fito da kansa cewa abin da yake yi ba fashi yake sa kansa ba sa shi ake yi cewa shi wahayi ake masa kamar da ake wa annabawa wahayi ibn kathir babban malamin tafsirin nan a cikin tafsirinsa da ya zo ƙarƙashin wannan aya wa ma fa'altuhu an amri yake cewa ai lakin umirtu bihi ban yi raɗin kaina ba ba ni na sa kaina ba a an umarce ni ne da haka wa waqiftu alaihi an tsaye da ni cewa in bi wannan ko na'am wa fihi dilalatu liman qala bi nubuwati al-khadir alaihi salam ibn kathir yace akwai dalili anan ga wanda yace khadir annabi ne ba kawai waliyi bane haka nan al-hafiz ibn hajar shi kuma a cikin littafinsa al-isaba shi ma yake cewa wa hada wannan ayar zahiruhu annahu fa'alahu bi amrillah zahirin abinda ayar take nunawa abinda khadir yayi yayi shi ne da umarnin Allah wal aslu adamul wasita kuma kada wani yazo ya ce ai tayu wani annabin ne ya gaya masa al aslu shine ba wani annabin da suke tare da shi ya gaya masa babu wanda zai kawo wanda duk ya ce akwai wani wanda ya gaya masa aka gaya wa shi kuma ya gaya wa khadir to yana buƙatar kuma ya kawo dalilin da zai tabbatar da wannan wasiɗa din tunda sun ce wa yahtamilu an yakuna bi wasitati nabiyyin akhar lam yuzkar tana yiwa ya zama wani annabin ne da ba faɗo mana sunan shi a cikin kissan ba shi ne yake gaya wa a zahiri su bi Allah yake ta gaya mana fantalaka fantalaka fantalaka su bi ake ta cewa sun tafi sun tafi hatta ataya istat'ama mutane biyu ake ta magana akan su to wani zo ce akwai na ukunsu wani annabi ne da ba a faɗi shi ba a cikin kissar yana buƙatar sai ya kawo mana inda aka nuna akwai na uku kun ga hatta yusha'u da muka zo haƙura muka yi muka ce ya koma don ba za mu iya zaɓa wa zahirin nasi yau mu ce duk tafiyar nan tare da shi aka yi amma allah ta'ala ya naɗe ambatansa yana cewa fantsalaka fantsalaka ba za mu iya yin wannan ba kuma ba wanda isa ce wannan al'amri yana nufin ilhama don akwai waɗanda suke ƙwarin su ce ilhama ce Allah ne rika kinsa masa ya yi rika aiki da ilhama domin babu wanda aka halatta wa cewa ya yi irin abin da khadir ya yi saboda kawai an masa ilhami kawai mutum ya zo ya lalata wa kayan mutane kayan sana'arsu ya ce ilhama aka yi masa ko ya zo ya kama wani ya kashe a taɓa shi ya ce ilhama aka yi masa babu wannan a shari'a babu inda aka yi aiki da ilhama akan wannan mu yi magana a baya cewa ilham ilham ba ba hujja bane da ake ainihin kafa hujja da shi a cikin addini to amma abinda za mu faɗa kat mu fita daga dukkan wannan ritsi shine mu ce annabi ne ma fa'altuhu an amrika ga shi kenan magana ta kare a cikin fathul bari ibnu hajar al-asqalani yake cewa yanbaghi i'tiqadu kaunihi nabiyyan ya kamata a yadda cewa annabi ne liyalla yatazarra'u bidhalika ahlul batil fi da'wahum anna al-waliyya afdalu min an-nabiy hasha wa kalla ce saboda kada ma'abota batil ma'abota barna su faki da wannan kissar su rika cewa akwai waliyin da yafi annabi don haka abin da ya fi dacewa a yadda cewa khadir annabi ne haka nan abu hayyan al-andalusi a cikin littafinsa al-bahr al-muhit cewa ma fa'altuhu yake cewa ma'anarsa wa ma fa'altu ma ra'aita abinda ka gani nayi min kharqis safinati na huda jirgin ruwa da ka ga nayi wa qatlil gulam da kashe wannan yaro wa iqamatil jidar da miƙar da wannan garu ban yi wannan an ijtihadin minni wa ra'ayi ba ijtihadi na ne ba ba ra'ayi na bane wa inna ma fa'altuhu bi amrin lahi nayi wannan ne da umarnin Allah Abu Hayyan al-Andalusi yake cewa hadha yadullu ala annahu nabiyyun uhiya ilayhi wannan dalili ne da yake nuna cewa annabi ne wanda aka yi masa wahayi hakanan al-Allama Shanqiti rahimahullahu ta'ala yake cewa daga cikin mafi wato bayyanar dalilai wanda suke nuna rahma din da aka faɗa da ilimin da aka faɗa alladunni wanda ubangiji ta'ala ya ce yayi kyautar su ga bawansa Khadir alaihi salam cewa wannan abu ne ta hanyar wahayi ya same su faɗar Allah ta'ala da ya faɗa a ƙarshen kissar wa ma fa'altuhu an amri ban yi wannan da radin kaina ba yake cewa wa inna ma fa'altuhu an amri Allah azza wa jalla wato nayi su ne da umarnin Allah azza wa jalla wa amurullahi inna ma ya tahaqqaqu an tariqil wahyi ubarnin Allah kuma yana tabbata ne ta hanyar wahyi idh la tariqa tu'rafu biha awamirullahi wa nawahihi illa alwahyi min Allah azza wa jalla babu wata hanyar da zaka san umarnin Allah da hanin sa sai ta hanyar wahyi wala siyama qatlul anfusil bari'a fi zahiril amri musamman ma a kashe rayukan da suke a zahiri ba su yi wani laifi ba babu ta inda za a iya samu wannan sai ta hanyar wahyi wa ta'yibu sufunin nasi bi kharqiha ko a samu jiragen ruwan mutane a rika huda musu shi ba zai yiwu ba sai ta hanyar wahayi li'anna al'udwana ala anfusin nasi wa amwalihim la yasilu illa an tariq alwahyi min Allah domin ka taba dukiyar mutum ko ka taba ransa ba zai yiwu ba halatta maka wannan sai da wani wahayi daga Allah ta'ala to amma akwai wanda daga cikin sufaye wanda yayi kokarin tawilin wannan aya wa ma fa'altuhu an amri sai yace ma din nan mausula ce musan mausul shine ma'anar allazi aiwa ma fa'altuhu allazi fa'altuhu an amri wato abin nan da kaga nayi ni na sa kaina ma din maimakon ta zama nafiya sai ya juyar da ita mai da ta mausula sai ta zama mubtada an amri sai zama khabar ne wa ma fa'altuhu an amri abin nan da kaga nayi radin kaina ne ni na sa kaina a ka'ida Allah ta'ala ya ce ya bashi ilimi ya bashi rama ya bashi ilimi atainahu rahmatan min inna wa 'allamnahu min ladunna ilma ya za a yi kuma wanda aka bashi ilimi kuma yayi radin kansa ba zai yiwu ya zama da bai aiki da ilimin sa ba kenan sannan abu nabi annabi Musa alayhi salam hujja yake so ya ji dalilin da yasa yayi wannan abu ai daman shi zargin da yake yi da radin kansa yi ko yana zargin shi yasa kansa yi abinda ba a sa shi ba kuma daga karshe ya ce ni na sa kaina ai ba shi hujja ba ya bai bashi ce ya kuma zai ce zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi ma lam tastati alaihi alaihi sabra azama ba wani ba wani tawili da ya kawo abinda na fahimta din ashe hakan ne kai kai gaban kanka so wannan tawili na shi tawili ne wanda yake ba mai karbuwa ba dalili na gaba shine haza firaqu baini wa bainika wanda insha Allah shine karshen abinda zamu yi bayani akan sa sai kuma mu ji nukta ta gaba shine shin khadir har yanzu yana nan ko baya nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh